الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masudu da'awati wal irshad a nan anguwa ta site dipte a birnin niyame domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram da muka saba gudanarwa a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kada ku manta a kowanne lokaci taken karatunmu shine hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u rayuwa babu ilimi rayuwa ce abur zargi sannan ilimi da babu tsoron Allah a cikinsa kuma ma rashin yinsa Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karatu idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul hajji kitabul hajji sakamakon wancan satin ba mu samu muka yi karatu ba zan so a wannan ranar mu dan gaugauta don saboda mu yi istidrakin abin da ya wuce mu na wancan lokacin dama kun san karatunmu shine ba mu dogon sharhi ko don saboda muna kwaɗayin mu kare wani musa wani musa wani saboda littafai yawa ke gare su wannan shine kenan insha Allah idan ba a manta ba za mu tashi a hadisi na 718 hadisi na 718 wa anhu an gane ko wa anhu shi wane ne ad-damir ya'udu ila man a ila ibn abbas kenan wa anhu ad-damir ya'udu ila ibn abbas daga gare sa har yanzu shi wa ibn abbas an gane da kyau ko jayyid yace wa anhu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gare sa har yanzu ibnu abbas ya ce na ji manzon allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya hutubu ya kulu yana hudu ba yana cewa la ya na rajulun bimra'atin kada namiji ya keɓance da wata mace illa wa ma'aha zu mahramin face ya kasance a tare da ita akwai muharrami wala tusafirul mar'atu sannan kuma kada mace ta yi balaguro illa ma'azi mahramin sai tare da muharrami faqama rajulun sai wani mutum ya tashi faqala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna imra'ati kharajat hajjatan ko hajjatun ma'aifiyata ko matata ta huta za ta ji wajen aikin haji wa inni kututibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an rubuta ni a wajen halartar yaƙi kaza da kaza qala sai manzo Allah ya ce masa in taliq je fa hujja ma'a imra'atika kai hajji tare da matarka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne takaitar wannan hadisin shine wata rana manzo Allah daga cikin hudubarsa sai yake cewa kada wani namiji ya kadaita ya keɓanta da wata mace ba tare da muharraminta ba kuma kada mace ta yi balaguro ba tare da muharrami ba to sai aka yi daidai akwai wani daga cikin sahabbai da matarsa ta huta zuwa aikin hajji sai ce ya manzon Allah matata ta huta zuwa aikin hajji kuma ka ce ba a tahiya tare da muharrami ita kuma ba ta tare da muharrami yanzu ya za a yi in ce ta komo ko ya za a yi ni kuma gani an rubuta ni za a je da ni a wajen yaƙi kaza sai manzon Allah ya ce je ka yi hajji tare da matarka an gane da kyau ko wannan hadisin ka'ida ce akan dalili ne akan ka'ida usuliya da suke cewa fardul aini muqaddamun ala fardil kifaya abin da yake farilla na ainihi ana gabatar da shi akan farilla na daukewa aljihadu fardun kifaya ne in aka samu wasu sun yi an dauke ma wasu amma kula da matarka fa akwai wanda zai kula ma da ita kana raye kana nan kuma a fardun ainin ne an gane ko to yanzu dan saboda a koya masa fikihu ko da yaushe wajibai biyu suka haɗu to ka gabatar da na ainihi da wanda ana iya ɗauke maka sai manzo Allah ce to ka je ka yi haji tare da matarka wannan hadisin me yake nuna muna baya halatta namiji yake banta da mace ba tare da muharraminta ba baya halatta mace ta yi balaguro ba tare da mi ba ba tare da muharrami ba hikimar kawo sa anan dan a nuna mun da cewa kowanne irin balaguro mace baya halatta ta yi sai tare da wa sai tare da muharraminta hatta balaguro na ibada gashi na aikin haji an ce sai da mi sai da muharrami an gane ko kinan malam ya kawo shi ne don ya nuna muna ashe yana ɗaya daga cikin sharuɗa na aikin haji ga mace ta tai tare da wa ta tai tare da muharrami an gane ko asali malumai ittifakan sun yi ittifaki akan cewa duk matar da bata da muharrami haji ba wajibi bane akanta domin shi almahramiya suke cewa shartu wujubun lasiha ma'ana sharaɗi ne na wajabci idan babu shi to ba dole bane ta yi aikin haji babu muharrami ba dole bane ta yi aikin haji to inda suka samu saɓani shine gaba ɗin sun yi ittifaki akan haka ba dole bane mace ta ta yi aikin haji ko da tana da komai inda ba ta da muharrami ba dole bane ta je ba ta cika sharaɗi na dole ba to inda suka samu saɓani shine idan mace ta je aikin haji ba muharrami fa nan ne suka samu saɓani shin aikin hajjin ta yayi ko bai yi ba an gane ko wanda suke ganin cewa muharrami sharaɗi ne na wajabci da inganci sai suka ce aikin hajjin ta bai yi ba amma magana mafi inganci wadda mafi yawan malamai suka tai akan cewa shine aikin hajjin ta yayi amma tana da zunubi na balagon da ta yi babu me babu muharrami an gane ko kenan mace da za ta yi balaguro babu muharrami ta je aikin haji aikin hajjin ta yayi amma laihin nan nata na me na balagurin ta ba muharram yana mi yana nan an gane ko to malamai su tattauna akan wannan zamanin da muke a ciki wanda zamani ne wanda balaguro yana da sauki kishiyar a wancan lokacin a cikin rami ini ana balaguro a je makka a cikin yan awannai ana balaguro a je makka kishiyar wancan lokacin da sai an yi kwanaki akan hanya to suka ce shin saukin balaguron bai isa ya sauƙaƙa me yake da suna tsaurin da aka saba na sai da muharrami mace za ta je a wannan lokacin duk ai wanda za su tafi aikin hajji mafi yawanci a cikin jama'a ake yinsa akwai jama'a na mata da maza mafi yawanci kuma tare da malamai ake zuwa wanda su ne entrepreneur ko wanda suke kula da abubuwa to suka ce shin waɗannan ba su isa su kawar da wancan illa da aka kawo ba ta muharrami wasu malamai suka ce eh idan dai har ya kasance a cikin balagon da mace za ta je aikin hajji akwai wasu mata irinta kamammu akwai kuma wasu mutane wanda aka yarda da su to babu laifi ko ba muharrami ta je ta yi ta je ta yi aikin haji an gane da kyau ko wanda suke cikin wannan suke da wannan ra'ayin daga cikin su akwai al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amma wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a muharramin nan dai dole ne ko da ko a ce akwai wasu jama'a tare da ita wanda wannan ita ce fatawar da kasar Saudiya suke akai shi yasa a Saudiya hatta a yanzu ba mace da za ta shiga aikin haji face sai an tabbatar musu da me da muharraminta amma sai dai muharrami na ƙarya ake ko a nigeria ma ka kyakkyaro wani abu da ake ce ma auren biza an gane ko wannan shi ne ke za a rubuta wane ga matarsa mata ta ƙarya kuma in an je tare za su sabka akwai inda ma aka je wuri guda za a sabke su sai dai can kuma daɗa kowa ya takan shi ko wannan shi ne ke an yi ta samu shaidan yana shiga a cikin wannan to a takaice dai abinda wannan hadisi kin muna yana daga cikin abin da yake sharaɗi na zuwa aikin hajjin mace a samu muharrami idan muka bi fatawata wasu daga cikin malumai idan an samu su jama'a yardaddu an gane da kyau ko babu laifi dan ba muharrami mace ta je a wajen wannan aiki hajjikin sai mu zo a hadisi na gaba mala yace wa anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama sami'a rajulan daga gare sa har yanzu manzo Allah ya ji wani mutum ya kulu yana cewa labbaika an shuburuma na karba maka ya Allah da sunan shuburuma kala ya ce man shuburuma sai manzo Allah ya ce masa wane ne wannan shuburuma kala ya ce ahulli wani dan uwana ne au qaribulli ko kuma wani makusanci na ne kala ya ce hajajta an nafsik ka yi hajji ga kanka kala ya ce la a'a kala ya ce hujja an nafsika ka yi makanka aikin hajji thumma hujja an shuburuma sannan kai ma shuburuma hajji rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa ibn majah da ibn majah wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa warajihu inda ahmada waqfuhu sai dai a wajen ahmad abin da yake rinjaye shine mawqufi ne ma'ana maganar ibn abbas ba ta manzon Allah ba magana mafi inganci wannan ya afu ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a wajen daukar niyyar aikin haji a wajen ihrami wajen ihlal idan ka zo ɗaukar niyyar aikin haji za ka ce labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umratan in wani za ka yi masu ka ce labbaika an salahuddin labbaika an salahuddin ya Allah na karɓa maka da sunan salahuddin zan ma aikin haji an gane ko misali to da manzo Allah ya ji wannan sai gane cewa wani ne zai ma aikin haji sai ya ce masa wane ne wannan kin sai ya gaya mishi sai ya ce masa to kayi aikin haji kamin ka yi masa ya ce a'a ni ban yi ba sai ce a'a to sai ka yi sannan ka yi masa an gane da kyau ko wannan hadisin yana bayani ne akan ɗaya daga cikin ka'idodi na fikihu suke cewa alhajju tadkhuluhu niyaba alhajju tadkhuluhu niyaba ma'ana shi aikin hajji wani yana iya ma wani kamar yadda muka sha gai ibadu kala biyu ne akwai ibadatun takbalun niyaba akwai ibadatun la takbalun niyaba ibadar da tana ɗaukar wani ya yi maka wani ya yi a kambacinka da ibadar da babu wanda ya yi maka inta in ba kai ba kawo misalin mi ku ba da misali sallah ba wanda ya yi maka sallah da mutum zai mutu ana bai shi sallah ta sati guda akwai wanda zai iya ramka mishi sallan nan amma azumi wa za a ramka ko ba za a ramka ba za a ramka domin shi ibadatun takbalun niyaba karatun qur'ani wani yana iya ma wani lala wa allaisa lil insani illa ma sa'a an gane ko ina ji wancan satin mun fatattaki masu kiran wasu su zo su yi musu sabka ko akan cewa wannan baya da asali duk wanda ka kira ya karanta qur'ani to kan shema an gane ko ya ci to kuma ya yi karatu kuma ka bashi kuɗi riba nurun ala nur ko in kuma ya yi dan wannan shi kuma ya tashi da zunubi na nayi ba dan Allah ba wannan shine kenan kenan dai hajji wani yana iya ma wani malumai ma suke cewa aikin hajji ba wai sai mutum ya mutu ba ko yana raye wani yana iya masa amma sai dai idan hajjin ba na farilla ba ne idan hajji na farilla ne in dai kana raye lahiyar kalau babu wani uzuri to dole kai za ka yi makanka hajji na farilla amma hajji na nafila na sunna kana iya ka biya ma wani ya shi maka aikin hajji an gane ko sai dai sharaɗin menene ya kasance shi wanda zai yi maka yami ya taɓa yi an gane ko ya taɓa yi sannan domin idan aka yi haka nan shi ake ce ma ga ƙoshi ga kwanan yunwa ko ka yi aikin hajji amma kuma da sunan ba kai kai ba an gane ko shi ne ma nan ga ƙoshi ga kwanan yunwa da shi sai musulunci ce a sai ya yi sannan ya mi sannan ya yi ma wani wannan shi ne sharaɗin kenan a nan nake jan hankalin wa'inda iyayensu suke rasuwa alhali kuma sun bar arziki wanda akan iya sukan iya su yi aikin hajji da shi ba su samu damar yin aikin hajjin ba a kan su yi kokari su zanyi musu aikin hajji domin duk wanda ya samu damar ya je aikin hajji har ya rasu bai yi shi ba to yana yana daga cikin haƙƙinsa idan ya mutu a cikin dukiyar nan tasa kamin a raba gado a hudda wannan haƙƙin a je a yi masa me a je a yi masa aikin hajji an gane da kyau ko kina wannan sai nuna cewa yana da kyau mu yi kokarin gabatar da haƙƙin Allah akan mi akan abin da za mu bar ma ɗiyanmu ko danginmu na gado na zuba kuɗi zuwa wajen aikin haji na sabke farilla a takaice shine abin da wannan hadisi ke bayani wani yana iya ma wani aikin haji da sharaɗin shi yayi ko kana raya ana iya maka aikin haji amma in ba na farilla bane mala yace wa anhu qala har yanzu da gare sa shi wa ibnu abbas ko yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya muna hudu ba faƙala sai ya ce inna Allah kataba alaikumul hajja lallai Allah ya wajabta muku aikin hajji faƙamal akra bin habis sai akra ɗan habis ya tashi faƙala sai ya ce a fi kulli amin ya rasulallah a kowace shekara ya ma'aikin Allah ƙala ya ce laukultuha la wajabat da na faɗi ta da ta wajabta alhajju marratun shi aikin hajji shekara guda ne me yake da suna so guda ake yi fama za da fahuwa tatawu'un dukkanin abun da ya ƙara a kansa to nafila ne rawahul khamsa marawaita hadisai guda biyar suka rawaito sakairar tirmidhi banda tirmidhi wa asluhu fi muslimin asalin hadisin a muslim yake min hadisi abi huraira a hadisin abu huraira wani hadisin abin da ke karantar da mu shine aikin haji da farko farilla ne wajibi ne akan kowane musulmi buniyar islamu ala khamsin yana daga cikin gimshikan musulunci ma kenan yin aikin haji ga wanda ya samu dama na gaba kuma yana nuna muna aikin haji so guda ne in kai shine na farilla yana daga cikin hikima ma idan kuka ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta so nawa ya aikin haji na musulunci a so guda tun bayan farlanta aikin haji so guda ɗaya manzon Allah ya aikin haji da a nuna mun da cewa ashe wai ba meke da suna ba kaman ba sunna ma bane za a iya ko ba sunna bane ma a ce duk shekara sai ka je aikin haji duk shekara sai ka je aikin haji alhali ga dangin ka busa ba in ma baka biya ba ga wani alhali ga wasu dangin ka suna fama da yunwa da abin da ya kama da haka kenan dai wannan shine aikin haji so guda ake yin sa a shekara na farilla duk wanda zai biyo baya na nafila ne na sunna ne jayyid za mu zo babi na gaba babul mawaqit babi mai bayani akan al mawaqit me ake ce ma al mawaqit al mawaqit kala biyu ne akwai al miqatu zamani akwai al miqatu al makani ina al mikir suna al mawaqitu zamaniya wal mawaqitu al makaniya miƙati kaman abubuwa guda biyu ne wanda aka sa ta hanyar su ce mutum zai iya aiki haji idan muka ɗauki miƙati a zamani ko almiƙatul makani miƙati na wuri shine wurin da shari'a ta keɓance wanda duk wanda yake so ya aikin haji ko umara to nan ne zai ɗauki niyya in ba nan ba to ko ya ɗauki niyyar aikin haji to bai yi ba sai ya komo a dai wurin nan an gane ko kenan shine almiqatu almakani wuri wanda aka keɓance wanda nan ne kawai zaka yi ɗaukan mi zaka yi ɗaukan niyyar aikin hajji ko umara sannan almiqatu almakani a azzamani shine lokaci wanda in ba wannan lokacin ba ba za ka iya aikin hajji ba an gane ko umara ita ce kowane lokaci kowace kowane wata kana iya yi amma aikin hajji akwai lokuta na musamman da Allah ya keɓance me Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat shi hajji wasu watanni ne sananni wa'ine ne wannan watannin ku zano mini su a ku zano mini su muharram ko muharram safar rabiul awwal sauran guda aha shawwal ya cika hudu ko ko ba haka bane aha to ku zano mini su aha shawwal zulqa'da zulhijja an gane ko wannan su ne kenan guda uku su ne ma'ana lokuta wanda mutum zai ba ana nuhin ba cikinsu ake aikin hajji a'a cikinsu kana iya ka ɗauki niyyar aikin hajji domin a shawwal babu wani aiki daga cikin ayyukan hajji da ake yi an gane ko a cikin wannan watan zulqa'ada shi ma babu wani aikin hajji da ake yi sai dai niyyar aikin ka ɗauki niyyar niyyar aikin hajji ya halatta a cikin shawwal ya halatta a cikin zulqa'ada amma asalin aikin a wani lokaci ake yin sa yawwa cikin zulhijja a cikin zulhijja ma wani lokaci yawmut tarwiya ko yawmu tarwiya rana ta takwas ta watan zulhijja lokacin nan ne ayyukan aikin hajji suke farawa wanda za ka yi a baya na umara ne da sauran ibadu da sauran askar da sauransu an gane ko wannan shine kenan shine kenan almawaqitu alzamaniya ko kuma almiqatu zamani to wannan wanda malam zai kawo muna sune almiqatu almakani su ba za mu bata lokaci akan su ba dan saboda abubuwa ne wanda suke in ba kaji ba ba za ka gani ba an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah waqata li ahli madina ya sanya lokaci ga mutanen madina na daukar aikin hajji ko umara dhul hulaifa dhul hulaifa kinan dhul hulaifa nan ne wurin mutanen madina inda za su daukar niyyar aikin hajji wa li ahli sham al juhfa mutanen sham su kuma ya kebance musu wani wuri da ake ce ma juhfa wali ahli najidin karnal manazil mutanen najid su kuma ya keɓance musu karnal manazil wali ahli yaman ya lamlam mutanen yaman su kuma ya keɓance musu ya lamlam sai manzo Allah ya ce hunna la hunna wannan wuraren nasu ne su wannan garuruwan waliman ata alaihinna da wanda ya zo a wajensu min gairi ahlihinna min gairihinna wanda ba daga cikinsu yake ba me ake nuhi zulhulaifa da juhfa da najid da karnul manazil da yalamlam wannan duka wurare ne na mutanen madina da sham da najid da yaman ko mutanen garin nan za su ɗaukar niyyar aikin haji da kuma wanda su asalin ba garin suke ba amma aikin hajjin ya kama suna garin an gane ko misali kai ɗalibi ne ka je karatu a yamen ɗan nijar ne za ka je aikin hajji daga yamen asali ba ɗan yamen ba ne amma kuma in za ka ɗaukar niyyar za ka ɗaukar ihrami a ina za ka yi a yalamlam inda 'yan yamen suke yi duk da kai ba ɗan mi ba ne ba ɗan yamen ba ne misali wanda suke zuwa nijar akwai inda ake iya samun wasu na sabka a aeroport na na mai da suna jidda an gane ko ko kuma wasu sabka a aeroport na madina to kun ga in sun zo a ina za su ɗauka zal hulaifa an gane ko inda mutanen madina suke ɗauka to amma kuma akwai lokacin da jirgin ba zai sabka ba an gane ko ba zai sabka ba sai dai tsumbul a cikin makka idan aka samu ƙurewar lokaci ana iya samun wannan ƙurewar lokaci to su kuma a wannan lokacin lokacin da suka tinkaro idan har za su wuce ke madina daga saman jirgi to daga cikin jirgin kowa zai ɗaukar me kowa zai ɗaukar ihrami an gane ko dama kenan tun kamin za su shiga jirgi za su yi wankan su a ce musu to in an kai wuri kaza za a gaya muku nan ne daidai ihrami tun daga saman jirgi za a yi za a yi amfani da seti za a ce muku daidai nan za ku ɗau ihrami kowa sai ya sai mai sai ya talbiya eh labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umratan kenan dai dole ne ba za ka wuce miƙati ba sai ka ce ka shiga da me sai da niyya ta aikin haji in ba haka ba in ka je sai ka komo wannan shine kenan in ba haka ba kuma aikin haji babu shi domin yana daga cikin arkanul hajji al ihram kamar yadda zamu gani a nan gaba sai malai ke cewa mimman arada al hajj wal umrah kenan daga cikin wanda suka nuhaci aikin hajji ko umara wa man kana duna zalika fa min haythu ansha'a duk wanda ya kasance kishiyar haka kaman bayan waɗannan misali Madina akwai su garuruwa a gabanta ba Madina kake ba amma gari kake wanda yake gaban Madina to kai anan zaka dauki haraminka an gane ko shine ma'anan wa man kana duna zalika da wanda suke a bayan wannan min haythu ansha'a to sufa min haithu an sha'a inda suke a inda suka fara hatta ahlu makkata min makka hatta mutanen makka a makka kenan mutanen makka su kana a cikin ɗakin ka zaka ɗau niyyar aikin hajji ka zo an gane ko ka zo a wajen harami muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya da ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah waqata li ahli al-irqi iraqi dhata irq ya sanya miƙaci ga mutanen iraq za ta iraq sunan wuri ne da yake a iraq kenan sunan suke ɗaukar niyan aikin hajji da umara rawahu abu dawud wa nasa'i wa asluhu inda muslim asalin sai na a wajen muslim min hadithi jabirin a hadithin jabir illa anna rawiyahu shakka fi raf'ihi sai dai marawaicin wannan hadisin yayi shakka game da anya maganar manzon Allah ce ko ba tashi bace وفي البخاري رواية إمام البخاري أن عمر أكنت وعمر هو الذي وقت ذات عرق عمر شيني يا سنياما متانا ذات عرق والنور متانا متانا عراقي ذات عرق معنى أوت رواية عمر ني سنيامس ذات عرق كنا يزمنتو وجن دوكا إحرامنسو با منزن الله با صلى الله عليه وسلم وعند أحمد أوجن أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق يا سنياما متانا مشرق العقيق يا زمن توشيني ورين ذا سوزان ذا سوزان دوكر نير أيكن حجي أتكيتك kenan wannan sune almawaqit almakaniya an gane ko almiqatul makani wurin da mutum zai daukar niyyar aikin hajji duk wanda bai ji garin su ba a ciki to duk in dai za ka je makka dole sai ka wuce ɗaya daga cikin wannan garuruwan an gane ko baka ji niger ba ko baka ji nigeria baiwa allah niger da mamanta ta ake yi da an ji nigeria to baka ji nigeria ba ko baka ji misira ba ko da sau baka ji horansa baka ji faransa ba baka ji eh, me yake da suna ba to dukkan su dai in za su je makka sai sun wuce ɗaya daga cikin wannan wuraren to da sun kawo ɗaya daga cikin wannan wuraren sai su yi mi sai su ɗau niyya an gane ko wannan shine kenan kamin dai ka kawo wajen ka'aban kana da wurin ɗaukar niyya a takaice wannan hadisin yana nuna mana wurin ɗaukar ihrami ashe ba ko ina ake ɗaukar ihrami ba ba ko ina ake ɗaukar niyyar aikin hajji da umra ba babun ko kuma babu wujubi babu wujuhil ihrami wa sifatihi babi mai bayani akan a wujuhul ihram ay anwa'ul ihram nau'ukan ihrami wa sifatihi da kuma siffofinsa me ake ce ma ihrami shine niyya ta aikin hajji da umara su ake ce ma ihram an gane da kyau ko to niyyar ma kala kala ce kuma da siffofi daban-daban an gane ko da niyyar shi da siffar shi idan ka ɗau niyyar wanga ga yanda zaka tahiya idan ka ɗau niyyar wanga ga yanda zaka tahiya kenan hadisan za su muna bayani a da malam ya kawo malai ce an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ta ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun hita tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ama hajjatil wada shekarar hajjin ban kwana faminna man ahalla bi umratin daga cikinmu akwai wanda suka yi niyyar umara kawai wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin daga cikinmu akwai wanda suka yi niyyar aikin hajji da umara wa minna man ahalla bi hajjin daga cikinmu akwai wanda suka yi niyyar aikin hajji wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil hajji manzon Allah shi sai niyyar aikin hajji fa amma man ahalla bi umratin amma wanda ya ɗau niyyar umara fahalla sai ya walwale ihraminsa ma'ana lokacin da ya umara sai walwale ihrami ya shiga sha'aninsa wa amma man ahalla bi hajjin amma wanda ya niyyar aikin hajji aw jama'a alhajja wal umara ko kuma ya hada hajji da umara falam ya hillu to su bu su walwale ihramin su ba hatta kana yawmun nahri har sai da ranar layyatai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin ya muna bayanin nau'ukan ihrami nau'ukan ihrami kala uku ne an gane da kyau ko na farko shine al-ifrad me ake ce ma bari in zano muku su sannan sai mun bayyana su da guda guda al-ifrad al-qiran at-tamattu an gane ko al-ifrad al-qiran at-tamattu me ake ce ma al-ifrad shine mutum ya zo a wajen a mutum ya zo a meke da suna a wajen harami da niyyar aikin hajji kawai ko kuma da niyyar umara ita kadai an gane ko wannan shine al-ifrat na zo da niyyar aikin hajji to kai ifrat kake yi an gane ko jayyid idan kai ka zo da wannan niyyar shikenan da ka zo zaka zamna a cikin ihraminka sai ka yi aikin hajji sannan zaka walwale ihrami na biyu shine alqiran shine mutum ya zo a wajen ɗaukar niyya sai ya ce labbaika hajjan wa umratan na ɗau niyyar aikin hajji da umara wannan shi ake ce ma qiran ka haɗa abubuwa guda biyu hajji da mi da umara to shi kuma wannan idan ka je a makka ka yi umara ba za ka walwale ihraminka ba za ka zamna a cikin wannan wuraren kayan naka duk abin da ya haramta ga mai ihrami ya haramta a kanka sai ka yi mi sai ka yi aikin hajji sai a ranar layya za ka yi a meke da suna attahallulul awwal ma'ana walwale ihrami na farko bayan ka yi aski kayan kirago ka yi tawaful ifada wannan shine kenan an gane ko shine attahallulul awwal kenan wanda ya kirani shi ba zai walwale ihrami shi ba na uku shine attamattu idan kun ji attamattu za ku ji a cikin sama akwai mi akwai daɗi ko akwai kalma ta attamattu almata attamattu shine mutum zai zo da niyyar aikin hajji da umara amma sai dai zai raba niyoyin daban-daban na zo da niyyar aikin hajji da umara amma niyoyin zan raba su daban-daban da ka zo farko sai ka ce labbaika umratan sai ka je ka yi umara idan ka ƙari umara sai ka hidda kayan ihrami kana da daman ka yi duk abin da kake so in ma kasuwanci kake so ka yi in ma duk abin da kake so kana dama ka yi ka je ka yi ta shagulgullanka sai lokacin aikin hajji ya yi sai ka ɗau niyyar aikin hajji tunda a cikin maka kake ko wanda yake ko a cikin maka niyyar aikin hajji ko ina yake na yi ko ko saman gado yake na iya yi niyyarsa wannan shine kenan kenan sai kai niyyar aikin haji ka zo wajen aikin haji dan me yasa ake ce masa at-tamattu domin akwai jin daɗi a tsakani tsakanin umara da haji domin wanda ya kiran wanda ya hada umara da da aikin haji wuri guda shi babu jin daɗi tare da shi domin wanda yake cikin ihrami abubuwa da yawa sun haramta gare sa kamar jima'i kamar runguman mace an gane ko kamar aski gashin kai abubuwa da yawa kayan da kuma kasa su ne zaka zama da su baka damar ka sa wando ko riga ko hulla kun gani kenan akwai wahala musamman lokacin yana da tsawo baka daman ka sa turare to kun gani shi akwai wahala to shi sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai akan su yi tamattu'i am gane ko domin wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj inna ad-dina yusrun duk abin da yake mai sauki shi manzon Allah yake zaba muna to shi yasa manzon Allah ya kwadaitar da sahabbai yin tamattu'i wannan shine kenan kenan wannan shine mun ga su guda uku ko mun ga ifrad mun ga qiran mun ga tamattu'i to a cikin wannan hadisin na farko da aka ce faminna man ahalla bi umratin ko daga cikin mu akwai wanda yayi niyyar umara idan aka ce wanda yayi niyyar umara kenan me yayi niyya me yazo yi ya danganta a in ya dau niyyar umara yauwa tamattu'i ne mafi yawanci tamattu'i ne domin ina ganin ai akwai wawanci a ce ka je watan watan zulqa'ida ka je makka a ce umara kawai za ka yi ka bar aikin hajji ka taho ina ganin duk musulmi mai wayo ko ba zai bari wannan wannan damar ta wuce sa ba ka je makka kuma aikin hajji ya kusa ka ce umara kawai za ka yi ka taho wakka da yake kuma akwai dama ko musamman daga visa ne ko wannan yana iya samuwa kenan akwai wanda zai iya zuwa ya yi umarar kawai ya komo to amma mafi yawanci mutum ya je ya yi umaran ya walwale ihrami lokacin aikin hajji ya sai ya tamattu ya kenan jayyid wa minna man ahalla bi hajjin wa umra shi wannan shine menene shine qiran wa minna man ahalla bi hajjin wannan shi kuma shine ifrat an gane ko an gane wujuhul ihram nau'ukan niyya na ihrami ko kowanne ga ga falalarsa to daga cikinsu wanne ne ya yi tamattu'i ko kiran ko kuma ifrat an gane ko to shi kuma wannan akwai ka'ida wadda take bayyana muna suke cewa suke cewa alqiranu afdalu liman saqa alhadiya wa illa fattamattu alqiranu afdalu liman saqa alhadiya wa illa fattamattu suka ce wanda ya zo da hadayarsa to shi abin da yahi abin da yahi gare sa shine yayi me yayi kiran domin haka manzon Allah yayi amma wanda bai zo da hadaya ba yayi tamattu'i domin haka manzon Allah yace ma sahabban da su zo da hadaya ba su yi me su yi kenan idan za a ce mutlaqan za a cewa tamattu'i yahi amma wanda ya zo da hadaya to yayi kirani shine me shine yahi jayyid babul ihrami wa ma yata'allaqu bihi babin yi bayanin ihrami da abun da ya ta'allaka da shi wanda yana daga cikin abubuwa mafi mahimmanci a cikin babi na aikin hajji an gane ko bayanin ihrami da abun da ya ta'allaka da shi mafi yawanci wannan babin zai muna bayanin mahzuratul ihram ma'ana abubuwan da idan mutum yana a cikin ihrami suke haramun yayi an gane ko jayyid malici an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibnu umar allah ya dada su shi da ma'aifinsa kala ya ce ma a halla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa min indil masjid wanzu allah bai ɗau niyyar aikin hajji ba ko umara face a wajen masallaci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ina nuhin masallacin da yake a dhul hulaifa mutanen madina ina suke ɗaukar harami dhul hulaifa ko to a dhul hulaifa kin akwai masallaci to idan manzon Allah ya zo yana yin wanka bayan ya yi wanka sai ya raka a guda biyu idan ya yi raka a guda biyu sai ya hau dabbarsa ya fuskanci alƙibla a nan masallacin ya buga ta ta fara tahiyya sai ce labbaika Allahumma umratan ko labbaika Allahumma hajjan wa umratan ko labbaika Allahumma hajjan an gane ko wannan shine kenan inda za ku gani hatta a yanzu yau mu tarwiya za ku gani aka zo da mutane a cikin motoci lokacin da za su tahiya a wajen ka'aba ko kuma a wajen kwana na mina za ku gani suna a cikin mota suna mi suna labbaika domin asali ɗaukar niyyar aikin hajjin ana yin sani akan mi akan abun hawa kana akan abun hawa ka tinkari tahiyar sai ka mi sai ka ɗauki niyyar an gane da kyau ko wannan shine kenan mali yace wa an khallad ibn sa'ib an abihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce atani jibrilu jibril ya zo mini fa amarani an amura ashabi sai ya umurce ni da sai ya umurce ni da in umurci sahabbaina an yarfa'u aswatahum bil ihlal akan su daga muryar su da ihlal me ake ce ma ihlal shine labbaikan da zaka yi na daukan niyyar aikin hajji ko umara malamai suka ce a gaba ɗayan ibadu babu ibadar da ake bayyana niyya in ba mi ba in ba aikin hajji ba anniyatu min a'malil qulubi lal lisan mafi gaba ɗaya malaman sunna sun tafi akan cewa at-talaffuz bin niyyati bid'atun ka lafuzta niyya a cikin ibadu gaba ɗayan su bid'a ne in ba wajen aikin haji ba misali a wajen sallah ka zo ka ce nawaitu bari in karanta muku yadda tsohi suke domin mu mun yi yawo ma gida gida muna karantar da tsohi wannan qawaidi lokacin nawaitu salatu subhi jama'atan iktida'an bil imami an gane ko to haka ake koya musu sallar juma'a ita ma nawaitu salatul juma'a iktida'an bil imami an gane ko duka salloli duka sai ka gayi da baki to duka wannan wannan kuskure ne an gane ko ba a gayin niyya kenan kowace ibada ba a gayin niyya sai ne sai aikin haji anniyatu min a'malil qulubi lal lisan shine aikin haji shi sai ka ma daga murya labbaika hajjan ya Allah na karbi kiranka domin in ka zo aikin haji kaman kiran Allah ne ka karba ko wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq kiran annabi ibrahim ne Allah ya ce ma annabi ibrahim yayi kira lokacin da yayi kira to duk wanda Allah ya kaddara zai je aikin haji ya karba an gane ko tun wancan shekarun wani zai ce to ya akai kuma wannan lokacin wannan abu ne na gaibi an gane ko to kenan lokacin da ka zo ka karbi kiran ne shi yasa zaka ce labbaika me da ma'anar labbaika shine ai me yake da suna qabiltu nida'aka na karbi kiran da kai mini gani na zo ya Allah an gane ko shine labbaika hajjan ya Allah na karbi kiran ka da niyyar aikin haji labbaika umratan ya Allah na karbi ni na karbi kiran ka da niyyar mi da niyyar umara ko umara da kuma aikin haji jayyid مالك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لمن الله تجرد لإهلاله ياي تجردي التجرد شيني متن يوفين تدا أبن ديكي دشي معنى يهود دكايانسا ألوك چند زي إهلالي يا توبي وغتسل ييوانكا رواه الترمذي ترمذي رويته سوى حسنه كما يا إنغان تاسا ينونا من سنن الإحرام يعني daga cikin sunnoni na ihrami mutun yayi wanka sai ka yi wanka sannan ka sami wannan kayan farare da za mu gani nan gaba rawahu tirmidhi wannan hadisan da su gabata gaba ɗayan suna nuna muna yanda ake ihrami ne an gane ko idan muka zo a ƙarshen kitabul hajji za mu yi abin da ake ce ma hajji kaman kana gani a cikin bai wuce cikin minti bakwai ai bayanin kaman a aikace ga ka kazo ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi har zuwa zuwa gida insha Allah a ƙarshen babin za mu yi shi za mu yi bayaninsa malai cewa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibni umar Allah ya dada su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah su ila an tambaisa ma yalbasul muhrimu min athiyab wa in kaya ne mai ihrami zai sa fa qala sai yace la talbasul qumusa kada ku sanya riguna kai Allah sarki wannan shi ake ce ma al-alimur rabbani manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ilimin ma in za a baka shi za a baka cikin amsa guda amma kuma za ka san abubuwa masu yawa sun tambaya wani kaya ne ya kamata musa sai aka ce musu to ga abin da ba za ku sa ba to duk wanda ba shi ba duk abin da kuke so ku sa an gane ko kenan ba sai an ce maka ba ka sa kaza ka sa kaza ka sa kaza a'a kar ka sa wannan to sauran duka ka sa to shine aka musu anan kenan la talbasul qumusa kada ku sanya riga an gane ko walal ama'ima ko kuma rawani wala sarawilat ko kuma wando ko wanduna asirwal shine wando jam'in sa ne sarawilat walal baranis ko kuma burnus mufrad kinta shine burnus me yake da suna riguna ne na maroko wanda suke da hulla dogayen rigunan nan masu hulla mafi yawanci mutanen maroko ke yin su ku su ake cima baranis walal khifafa ko kuma huffi an gane ko suna iya ɗaukar hukuncin sushet huffi mafi yawanci dukkanin abin da za ka sa ya ruhe maka kafa ya ruhe ijiyar kafa ya je a sama ana ce yana ɗaukar hukuncin huffi kubuttan da zaka sa su rihima ijiyar kafa huffi ne sushata da zaka sa ta rihima ijiyar kafa huffi ne an gane da kyau ko sai manzo Allah yace illa ahadun la yajidun na alaini sai dai wanda bai samu takalmi ba da larabci idan aka ce anna'al ko kuma anna'alain da biyu su ne dukkanin takalmin da ba su rihi ijiyar kafa an gane ko duk takalmin da ba su rihi ijiyar kafa ana ce musu anna'alaini a nan wajen mu sai mu ce 'yan samfa ko misali 'yan samfa ka gani hanci ke gare su mafi yawancin su kuma hanci ke gare su idan dai zaka sa takalmi bai ruhi ma ijiyar kafa ba to na'al shi kuma duk takalman da yake ke ruhi maka ijiyar kafa shi suke ce ma alhiza alhiza bizal an gane ko ko kuma suke mishi alkhuf yace falyalbasul khuffaini wanda bai samu takalmi ba wanda ba su rihi ijiyar kafa to ya sanya khuffi wal yaqta'ahuma asfala min al ka'bayn amma sai ya katse su kasan ijiyar kafa kenan da an katse huffi ijiyar kafa ta hito ya huta daga sunan khuffi ya kuma mi ya kuma na'al an gane ko wala talbasu shay'an min thiyabi kada ku sanya komai na kaya masahu za'faranu da za'faran ya taba an gane ko me ake cewa za'faran wani haki ne mai kamshi wanda suna rina kaya da shi kuma a matsayin turare yake wal alwars ko kuma alwars shi ma wani haki ne mai kamshi wanda shi ma suna rina kaya da shi ma'ana dai turare muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazi na muslim ne an ba shi amsa duk kayan da kake so ka sa banda wa'annan an gane ko to duk kuma sai ni ce a kayan mu ba a bar makumi ba a ciki ko a kayan mu ba a bar komi ba a ciki a mu kayanmu dai kasar hausa ba a bar komi ba a ciki don an ce ka sa riga ka sa wando to mu an gwari ne balle mu dama zane ba mu dama zane ko kenan kun ga ba a bar mu na komi ba ka sa riga kenan duka ka sa rawani an gane ko to kenan me ake cewa me ake so ka sa nan a wajen mu kenan sai mu ce kayan mata ko ko mun ce kayan mata ma akwai matsala domin kayan mata akwai riga a ciki an gane ko a kenan sai mu ce mi za ka yi sai dai a baya mata suke sa a baya ko to kenan za ka gani a wajen ihrami kai a baya za ka sa ko ka sa a baya ko kuma ka raba shi biyu zane da lage an san lage ko kenan zane da lage to anan kun gani sai dai har yanzu abin da zai nuna muna anan kun gan ba a sa sharaɗin ba dole sai kaya farare ko an sa wannan sharaɗin ba dole bane ihrami sai kaya farare sai dai mustahabbi ne dai manzo Allah ya ce ilbitu min siyabikumul bayad ku sanya daga cikin kayayyakin ku farare shi yasa za ku gani a wajen mutuwa a wajen ihrami su aka hiso a yau a sa kenan ihrami misali za ka yi kai ihrami da shadda an gane ko da shadda ka meke da suna gizina a raba maka ita guda biyu ka dama zane guda ka aza a sama an gane ko to a can wa za ka ma alfahari ka nuna ma gizina gizina in dai ba dumki ta sha ba da burode ai ba ta da daraja ko to wannan shine kenan kenan za ka iya kasa a tanhwa ka dama zane ka doko a tanhwa ka aza a sama za ka iya dara ka yanka ta ka dama guda ka aza guda bargo za ku gani akwai wanda bargo suke suke sawa an gane ko amma mafi yawanci abin da aka yi sawa shine tc an gane tc wannan mai mai tabshin nan a takaice dai shi ihrami duk abin da zaka sawa matukar dai babu riga babu wando a ciki to ya halatta an gane ko babu kuma rawani baya ruhe kai kuma baya ruhe tinanu wannan shine kenan hadisi naga maliki cewa Aisha radhiyallahu anha qalat kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi na kasance ina sanya ma manzon Allah turare ga ihramin sa qabla an yuhrima kamin ya sanya sa wali hillihi da kuma walwali ihramin nasa qabla an yatufa bil baiti kamin yayi dawafi na Ka'aba muttafaqun alaihi abinda take nuhi anan shine min mahzuratil ihram at-tatayyub yana daga cikin abin da aka hana mai harami yayi sa sa turare kana da ihrami in ka sa turare to fidiya ta hau kanka an gane ko aka ce fidiya kuma ɗaya cikin abubuwa guda uku ne ko azumi ko ka ciyar da miskini ko kuma ka yi yanka an gane ko idan ka sa turare turare ko kawai kasa kana da ihrami wannan ya hau kanka to sai dai tana nuna muna ya halatta a sanya turaren kamin a sa kayan ihrami misali kayan da zaka sa na ihrami kamin kai ihramin ya halatta a sa maka turare gare su amma bayan ka sanya su to ba za ka isa turaren ba kuma sai ka hudda su an gane shine abin da wannan hadisin yake yake nunawa wa an Uthman bin Affan radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihu al-muhrimu wanda yake da ihrami la yankihu baya aure wala yunkihu kuma sannan baya aurarwa wala yaktubu sannan kuma baya neman aure shine al meke da suna al-khitab neman aure ko al-khitba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin nan muna yana daya daga cikin abin da ya haramta ga mai ihrami shine yin aure ko kuma neman aure kenan babu zancen hira ko kenan saurayi wanda yake yana da watanan niyan kashe aikin haji sai dai ka liƙe salula ko an gane ko don in ka yi to ka shiga cikin matsala sai ka yi mi sai ka yi yanka ko azumi ko kuma ciyarwa sannan kuma ba zai aurar ba an gane ko jayyid hadisi na gama yake cewa wa aisha radiyallahu anha qalat ko wa an abi qatada ne ko wa an abi qatada radiyallahu anhu fi qissati saydihi al-himar al-wahshi a cikin kissar horautar jakin daji da yayi wa huwa ghayru muhrimin alhalikum baya da ihrami qala yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace masa sai manzo Allah yace li ashabihi ga sahabbansa wa kanu muhrimina suna a cikin ihrami hal minkum ahadun amarahu daga cikinku akwai wanda ya umurce sa ya horautu jakin aw ashara ilaihi bi shay'in ko kuma ya masa nuni da wani abu qalu la suka ce a'a qala yace fakulu ma baqiya min lahmihi to ku ci abin da ya saura na naman sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin hadisi ne mai tsawo malam ya gajarta shi ne anan manzo Allah lokacin da suka huto za su je aikin hajji sai manzo Allah ya raba kungiya gida biyu wasu suna tare da shi wasu aka ce su kama wata hanya to daga cikin su akwai wanda shi baya da ihrami shine qatada to yana daga cikin abin da ya haramta ga mai ihrami shine baya haram baya halatta a gare sai ya farauta mai ihrami baya farauta baya halatta ya farauta in yi farauta kuma abin da ke hawa kansa shine abin da ya farauto kimarsa zai yanka misali mutum ne yana da ihrami yayi horautar barewa an gane ko to yanzu kankarar laihin da yayi shine a dibi yar akuya daidai wannan barewar a yi mata kuɗi ya sayi ya yanka an gane ko wannan shine kenan in bai samu akuyar ba to sai a yi kimanta wannan barewar tana kuɗinta suna nawa ko kuma irinta a akuya suna nawa to kimar kudin sai ya hudda ya sai abinci ya raba ma mabukata an gane ko shine ma'anan shine kenan fidiya shine kafara ta wanda yi farauta yana da ihrami to wannan sahabin katada shi baya da ihrami suna cikin tahiya sai ga jakin daji sai ya kai masa farmaki ya halbe sa da ya halbe suka gyara naman suka fara ci suna cikin ci sai gudan ya tuna kai kun san da cewa baya halatta ga mai ihrami ya yi horauta ko kuma ya ci naman da aka horauto suka ce e to akwai matsala kenan sai suka tsaye da ci da suka tsaye da ci sai da suka haɗu da manzon Allah amma ba su zub da naman ba an gane ko aka je da shi da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce musu daga cikin ku akwai wanda ya ce mishi yayi farautar ya ce a'a akwai wanda ya nuna masa gashi can a'a akwai wanda ya taimaka masa a babu wanda ya taimaka masa shi dai abunsa sai manzon Allah ya ce fakulu to babu lahi ku ci an gane ko a wata riwayar ma sai manzon Allah ya ce akwai saura ku bani domin so da manzo Allah yana danyin haka nan idan suka shiga cikin rikici na wani abu to dan ya ɗebe musu kewa sai ya ce kuma ba ni ɗan kaɗan nima in ci misali wanda suka yi ruƙiyya ko ga sarki ga wani gari da aka ƙi ba su wurin zama kunama ta cije ko kunama ko maciji ya sare sarkin garin daddare aka zo neman su har akwai mai mai magani wani sahabi ya karanta suratul fatiha kafa bakwai ko ya samu lahiya aka ba su sadaka na ladar aikin da suka yi suka ƙici suka ci sai sun ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya halatta ku ce ku hali amari kuma rabu hada ne ba dan kwaɗai bane manzon Allah yake wannan adan ya hidibe musu mi ya ɗebe musu tsantsanin wannan abin to haka sai manzon Allah ya ce kuma bani wani wani daga cikin nama sai suka bashi kahwar baya don manzon Allah yana son kahwar baya sosai abinda wannan hadisi yake nuna muna shine ɗaya daga cikin ka'idodi na fiqihu suke cewa suke cewa almuhrimu la yasidu wa la yu'inu ala saidi wa la yusadu lahu wanda yake da ihrami baya horauta ba a yi masa horautar ma'ana a yi horautar dan shi sannan kuma ba a mi baya taimaka ma wanda zai horautar in yi haka to yayi daga cikin mahzuratul ihram akwai fidiya a kansa a hadisi na gaba wa ani sa'abi bin jathama daga sa'ab bin jathama allaithi radiyallahu anhu annahu ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan yayi kyautar jakin daji ga manzon Allah wa huwa bil abwa'i yana a abwa aw bi waddan ko kuma a waddan faraddahu alaihi sai manzon Allah ya mayar masa da mi da da jakin da aka horauto wa qala sai ce inna lam naruddahu alayka mu ba mu mayar maka da shi ba illa anna hurumun sai dan muna a cikin ihrami da manzo Allah ya mayar masa sai ya ga kaman bai ji dadin abin ba sai manzo Allah ya ce masa ba dan komi nake amsa ba dan saboda ina ihrami ne shi kuma wanda yake ihrami baya cin naman da aka farauto dan shi malamai suka ce nan manzon Allah bai amsa ba dan saboda ya tabbata da cewa an farauto naman ne dan wa dan shi shi kuma duk abin da aka farauto dan kai baya halatta kami baya halatta ka ci sa وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب biyar daga cikin dabbobi kulluhunna fasiqun dukkan su fasikai ne an gane ko dukkan su fasikai ne mutanen banza ne ko ko da yake ba mutane bane ko kenan biyar daga cikin dabbobi dukkan su fasikai ne asali kalma ta addawab dukkan mu muna a cikin dabbobi fa an gane ko don me ake ce ma a lokacin idan aka ce addaba kullu ma ya dubu alal art duk abin da yake tahiya akan kasa ana ce mishi dabba an gane ko me Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kana ciki salahuddin na ciki hasan na ciki husaini na ciki an gane ko latti zama na ciki ni ma ina ciki dukkan mu dabbobi ne amma sai dai dabbobin da Allah ya fifita akan me akan saura ko shi suke ce mishi alhayawanun natiq shi mutum dabba ce amma dabba mai magana dabba ce amma dabba mai hankali jayyid kenan manzo Allah ya ce akwai dabbobi guda biyar wanda gaba ɗayan su fasikai ne yuqtalna fil harami a cikin harami ma ya halatta a kashe su dan me yasa manzo Allah ya ce ana kashe su a harami dan asali a harami ba a mi ba a kashe komai ba a kashe kowace irin dabba a harami ba a kashe ba a kashe dabba kowace iri to sai su aka keɓance su sai manzo Allah ya ce algorabu an gane ko algorabu ita ce hankaka algorabu hankaka wal hida'atu hida'atu mu lokacin karatun zaure an fassara mana ita da gahiya amma dai daga bayan magana meke da suna magana mafi inganci ba gahiya ba ce an gane ko alhida'atu ita ma nau'i ne na wani meke da suna wani kwaro mai kama da shaho nau'i ne na wani tsuntsu mai kama da shaho an gane ku mai sabtan yana sabtan abinci hatta ga mutane an gane ku misali irin su hankaka su ɗiyan kaji ne suke sabta ko to amma shi kuma alhida inda yake me yake da suna mai hatsari shi hatta ga mutane ma yana sabta misali kana da kada dan burodin kada da kihi kana ci yana iya biyo caraf ya sabce ya tahi bayan ya sabce kuma sai ya ma ji maka domin akai hwake gare shi mai mi mai abin ga sosai to shi yasa manzo Allah ya ce fasiki shi ma za a kashe shi wal aqrabu da kunama wal fa'ratu da kusu an gane ko kusu ai ina ji ba musamman wanda yake kauye ba sai an gaya mishi hatsarin shi ba ko ko da yake abun ba ma kauye ba mu hatta a nan abun mamaki ni sama ya tashi nake amma wallahi kusa kaga yadda suka sha mana kai akwai akwai uwar gida ta da take take ja ita kusan gidan ga kawun mutane suke an gane ko me yasa tace kawun mutane tace in suna gudu tace sai ta aza wani kato ne ke gudu dan saboda girman su to sai da Allah ya ruha mun asiri akwai wata mutanen wanda suke kasu suna da musa to da musa ta shigo shi kenan sai ka ji tsik an gane ko ita ce maganin su kenan wal kalbul aqur da kuma kare wanda yake mai mai cizo wannan aka ce ana kashe su a cikin mi a cikin ihrami amma sai dai malamai suka ce nan ba wai an ce sai dole sai su kadai ba ake kashewa sai suka kawo ka'ida suke cewa al-mu'dhi taba'an yuqtalu shar'a al-mu'dhi taba'an yuqtalu shar'a duk dabbar da a ɗabi'ance tana cutarwa to ya halatta a kashe ta hatta a cikin harami an gane ko anan an zano kyashe a ba zano kyashe ba ko cinnaka irin kattan nan an gane ko baki kirinkin nan wanda in ya cije ka sai ka jima kana susa ba ma sai ka jima ba bayan kwana bi ma in ka dan so saurin sai ka ji balli ya tashi to kun ga irin su kana iya ka murkushe su duk da kun ga ba a zano su anan ba anan an zano kunama eh an zano maciji amma kuma kun gani maciji za a kashe shi to shine ma'anan idan ka rike wannan kaidar kenan ka san duk wata dabbawa da za ta cutarwa ana kashe ta al-mu'dhi tab'an yuqtalu shar'a a hadisi na ga maliki cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ihtajama yayi qaho wa huwa muhrimun alhali yana a cikin ihrami muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi me yake nunawa ya halatta yin qaho ga wanda yake da mi yake a cikin ihrami an gane ko ya halatta yin qaho ko da ko yin qahon zai iya kai ga a aske wani wuri daga cikin jikin mutum inda gashi yake tunda kun san idan mutum yana ihrami baya cire gashi ba a aske gashi amma kahon ya kasance da larura wa an ka'ab ibn ujra daga ka'ab dan ujra radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an dauke ni zuwa zuwa wajen manzon Allah wal qamlu yatanatharu ala wajhi qiya tana zuba akan kaina an gane ko domin kun san larabawa suna tara gashi sosai to kuma lokacin da mutum yake cikin ihrami baya da damar ya sanya turare baya da damar ya sanya akwai wani magani da suke sawa mai kamshi wanda yake taimakawa a wajen tsabtar gashi ba a sashi to irin wannan zai iya sa kiya ta, ta yawaita a cikin a cikin kanunsu to bayan wannan kuma akwai wanda shi kuma cuta ce take iya ta same sa an gane ko sai kiyar ta masa yawa a cikin kai kawai misalin makero an san makero ko to mutum yana iya makero makeron nan sai ya jawo masa ƙeya mai yawa a cikin kai to irin wannan ne ya same sa ƙeya ta kai har tana zuba akan huskarsa dan saboda me dan tsananin yawanta faƙala sai ce ma kuntu ural waja balaga bi kama ara ban yi tsammanin wannan ciwon naka ya kai abin da nake gani ba shine ma'anan wannan ban yi tsammanin wannan ciwon naka ba ya kai ga haka tajidu shatan zaka samu ‘yar akuya ko tumkiya ko rago ko bunsuru dukan suna shiga a cikin nau'i na shat ƙultula na ce a'a ƙala sai ce fasun talatata ayyamin to ka yi azumin kwana uku a at'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskini guda uku likulli miskinin nisfu sa'in kowanne miskini yana da rabin sa'i muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin an gane da kyau ko wannan hadisin yana fassara muna faɗin allah maɗaukakin sarki a me yake da suna wa in kuntum marda aha wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wannan ita ce ayar ma'ana wanda baya da lahiya ta kai ga dole sai an aske kai alhali kuma aske kai aske gashi yana daga cikin mahzuratul ihram in kai ihrami baya halatta ka aske kai shine ittifaqi amma malamai sun ikhtilafi sauran gashin fa kaman gashin hamuta kaman gashin mara shi ya halatta ka hudda shi malamai sun sun ikhtilafi akan wannan amma abin da ya alkhairi mutum ya nisanci wannan ba a hudda akai hu an gane ko to ta kama sai an aske gashi dalilin rashin lahiya da kake da to babu lahi ka aske gashin amma sai ka ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku fafidiyatun min siyamin aw sadakatin aw nusuk gashi nan azumin kwana uku ko kuma ka ce da miskini guda nawa guda shidda ko kuma mi ko kuma mi hadaya ko yanka kai yanka wannan mutum zai zabi abin da yi masa sauki ne azumin da zaka yi a cikin aikin haji zaka yi shi ko kuma wajen aikin haji a wannan mutum yana da zabi akwai wanda za ka yi a cikin aikin hajji shi za mu gan shi a nan gaba idan kuka lura a ƙarshen ayar mai aka ce a salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to wannan bai shahi wan gaba shi za mu ga hukunci can gaba tilka asharatun kamila an gane ko to wannan sune su za mu gan shi insha Allah a darasi na gaba a takaice nan za mu dakata akan wannan hadisin abinda wannan hadisi yake nunawa man fa'ala mahzuran min mahzuratil ihrami fa'alaihi fidya shine ka'ida man irtakaba mahzuran min mahzuratil ihrami fa'alaihi fidya duk wanda yayi ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana na ihrami to akai fidya a kansa fidyar kuma ita ce mi ko azumin kwana uku ko ciyar da miskini guda shidda ko kuma yanka an gane ko jayyid kamar yadda muka saba a kowanne sati muna ɗauko wasu daga cikin abubuwan da suke ci muna tuwo a ƙwarya ko kuma wasu labarai hakan ga masu muhimmanci mu ɗan ba da ɗan mu liƙe da su a wannan satin da sahen nan na buɗe salula yana ɗan leƙa jaridu akwai wata jarida a nigeria da ake ce ma daily trust kun san harakan turanci ne ni abin da na karanta dai kenan daily trust ne sunan ko menene ne to alhamdu dai a cikin jaridar sun kawo wani labari wanda ina tsammanin hatta a bbc ina tsammanin sun yada shi sun kawo wani labari wanda yake mai tayar da hankali shine wani ma'aifi ne ya rasu to allah ya sa irin wannan irin wanda suke tara iyali ne masu yawa to an tara iyali masu yawa an ɗau lokaci ba a raba gado ba yanzu an zo a wajen rabon gadon ne aka rikice da faɗa dangi suka shiga a cikin juna sai da ya kai ga an kashe wasu daga cikinsu hatta sai da aka kai ga aka kai wasu a likita dangi uwa ɗai uba ɗai ‘yan uwa ana mi kulli da kulli hatta kai ga ma an yi kisa dalilin mi dalilin gado ina wanda ya bar gadon ina yake tabbas wannan akwai wa'azi a ciki babban wa'azi a ciki shine yana da kyau ashe kai da kake tarawa ka san da cewa duk abin da ka bari ɗai cikin biyu ne ima wanda ka bar masu sanya sa a hanya ta alkhairi ko sanya sa wace hanya hanya ta sharri abin da ka yi lokacin da kake raye shine abin da zai amfanin ka a lahira da na karanta wannan labarin mafi girma abin da ya tuna mini shine wani baiti na al'imam da ake shinginawa ga al'imamu ali radiyallahu anhu wanda baiti ne shahararre a cikin waƙen nasa yake cewa annafsu tabki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al mar'i yaskunuha illa alladhi kana qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha أموالنا لذوي الميراث نجمعها wa durina li khirabi dahri nabniha akwai wa'azi sosai a cikin wannan baitin yake cewa rayuwa tana ƙoƙarin kullum ta tara duniya alhali ta san da cewa nisantar duniyan shine zai jawo ga gina gidan da zaka isko a lahira yake cewa mutum idan ya a lahira babu gidan da zai shiga in ba gidan da ya gina ba idan ya gina gidan da alkhairi to madalla zai ji daɗin zama idan ya gina sa da sharri kuma to tabbas shi wanda zai zama a cikin gidan ya taɓe ya ce dukiyoyi da muke tarawa ga magada muke tara ma gidaje da muke ginawa to tabbas a ta dai za su roshe in masu su ba su roshe su ba to ƙarshen duniya zai roshe su kenan mu yi ƙoƙari musamman iyayenmu da allah ya arzita da dukiya mu yi ƙoƙari mu sa wannan dukiyar a abin da zai iya amfaninmu a lahira kamin rana ta zo wadda za mu yi da na sani ina ma a ce a maido ni in sa dukiya ta wata hanya wadda za ta amfani ne wannan shine abin da na so in tunatar da mu Allah ka ba mu ikon yin haka ka shirya da 'ya'yanmu akan tafarki madaidaici sannan kuma ka ganar da wanda suke da shi na su sa abin da suke da shi kin a cikin abin da zai amfane su a lahirarsu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh